بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na alburhan don ci gaba da karatun fiqhun musulunci da muke karantawa a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyah na Sheikh Abul Hassan Ashadili rahimahullah yau muna ranar Alhamis 25 ga watan Aljumada Saniya shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ishirin ga watan biyu miladiya shekara 2020 afwan za mu tashi da izinin allah maɗaukakin sarki sabon fasali ne? na? to na goma sha biyu cikin farillan sallah kenan to asaniyatu ashara muna karatu a cikin farillan sallah da malam yake kawo mana ga sanan ta goma sha biyu a tumanina kenan ko a tumaninatu fi arkanin salati kulliha قيامها وركوعها وسجودها نصوى cikin dukkanin rukunan sallah tsayuwa da ruku'u da sujada nutsuwa ana nufin rashin rashin motsi rashin motsi wannan shi ake cewa nutsuwa sai in motsin da ba mai tsanani ba ko kuma na larura amma motsin da ya tsananta kamar mutum ya yi ta susa ko ya yi ta rawa haka to irin wannan motsi ba a son sa sallah in mutum mai larura ne sai a gafarta saboda larura amma idan haka kawai ne to wannan yana yana cutar da nutsuwa a sallah in an rasa nutsuwa kuma sallah ba za ta yi ba amma in na larura ne to ai ya zo a cikin alkur'ani mai girma mayaki ma yana sallah fa in khiftum farijalan aw rukbana in tsoro yayi tsoro za ku yi sallah kan kafafunku ko akan ababen kan abin hawa fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum wa lam takunu ta'lamun amma idan kun samu aminci ta yadda babu wannan wannan haraka ta larurar ta yaƙi to sai ku yi sallah kamar yadda Allah ya umarce ku ku yi sallah warrafu minhu warrafu minha wa bayna sujadatain daga cikin wuraren da ake bukatan nutsuwa dagowa daga ruku'u ko sujada da kuma tsakanin sujjada guda biyu zaman nan da ake duk ana bukatar mutum ya zama ya nutsu kar mutum ya ruku'u kuma ya ta wani in ya ruku'u sai ka gana ta bounce flasha ba ta komai idan wani in ya ruku'u to sai ka ga sai ga yana ta yana ta wani rishi a ruku'u wani kuma in ya sujjada sai ga kafarsa yana ta wasa da kafarsa wannan yukhillu bi tumanina don haka irin wannan sallah ba ta da inganci game yin haka a cikin sallah to ko a halin sujada ruku'u ko a halin sujada ko a halin dagowa ko a halin zama tsakanin sujada guda biyu duka wajibi ne kasance ya samu nutsuwa mara yace wal farqu bainaha wa bainal i'tidali anna al-i'tidal fil qiyam مثلا انتصاب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء mala yace bambanci tsakanin nutsuwa shine baina ha abdamir yaudu ila tumanina bambanci tsakanin nutsuwa wa baina al-i'tidal da kuma tsakanin daidaito mun yi a baya cewa daidaito farilla ne yanzu kuma muka yi nutsuwa farilla ne sai mala yake so ya bambanta maka tsakanin daidaito da kuma nutsuwa sai mala yace bambancin da ke tsakanin su أن الاعتدال في القيام مثلا ما لا يتي ديديتو أسأيوا أمثالي yana so ka fahimta ba daidaito a tsayuwa a misali intisabul kama intisabul kama shine wato tabbatuwar tsawo tabbatuwar tsayin mutum tsayin mutum ya kafu wa kafuwar tsayi shi ake cewa tsayi shine alkama idan mutum ya dago amma bai gama miƙewa yadda yake ba ga kamarsa bata daidaita ba bata kafu ba idan mutum ya bokare bayan ya dago din kuma sai ya bokare idan wani na sallah haka za ga yana yayi sai ya bokare kansa yayi sama kirjinsa yayi baya kuma kamarsa lamtan tasib kamarsa bata tsawonsa bai kafu ba yadda ya kamata haka an ce daidaito shi ne malam ya ce misali a tsaiwa kun ga da malam da tun da yanzu yana yana so ya gaya mana mai daidaito ne to da ya kamata a faɗi abu kafin misalinsa sai ya ce sai ya ce fali'tu dalu fil qiyami masalan daidaito a tsaiwa misali sai zama misali ya rigayi ya rigayi tarifi ya rigayi definition daidaito shine komawar kowace gaba gurbinta komawar kowace gaba gurbinta wannan shi ake cewa daidaito idan mutum yana tsaye to ya zama kowace gaba tana tana mahallinta bai goce kunkuminsa ba bai goce wuyansa ba bai goce kirjinsa ba sai gwargwadon sunkuyen da ake bukata na kallon gurbin sujada shi ma gwargwadon wanda ake bukata ba sunkuyo na haka ba wani haka za ga yayi kamar mai bacci duk ya kifa kan to ana son mutum ya daidaita ne gaba ɗaya yadda gabansa suke karya karya kunkumi karya karya gwiwa kar ya goce ya zobe kafa ɗaya duka wannan babu daidaito a ciki domin akwai gabar da ta sabawa gurbinta to wannan shi ake cewa daidaito idan ya ɗago daga ruku'u to nan ma ana bukatar ya daidaita idan ya yi ruku'u to nan ma ana bukatar duk gabar da ake bukatan ta, ta, ta, ta, ta ta kasance a wani hali ya zama ta kasance a wannan halin hakan yi sujada hakan ya dago daga sujada to malam yace daidaito a tsayuwa misali intisabul kama shine kafuwar tsawo wa tumaninatu istiqrarul a'dha ita kuma nutsuwa shine tabbatar gabbai nutsuwa kuma shine tabbatar gabbai istikrar shine su tabbata wuri ɗaya su daina shakin su daina shakin shi daidaito su dawo gurgun shi kuma ita kuma nutsuwa shine su tsaya cak kas su dinga kaɗawa to shine bambancin su kishiyar daidaito shine tankwarar gaba kishiyar nutsuwa shine kadawar gaba to duka biyun ba a son su tankwarar gaba da kadawar gaba su ba a son su a sallah الثالثة عشر عشرة آه فرلا تقوم شاؤكو ترتيب الأداء آه وتجيرنت إداوة جيرنت إداوة نن أداء ديكي نفي wato aiwatar da sallar kun san bahaushe da lafazin yake amfani wajen kammala sallarsa su ce na idar to wannan ita ce ake mai da idarwa bahaushe in yake ya idar ya gama kenan amma abin da idarwa yake nufi a larabci shine aiwatar da abu lokacin da ake aiwatar da shi shine idarwa aikata shi a lokacin da ake aikata shi shine idarwa ba bayan an aikata shi ba don haka nan tartibul ada shine jeranta idarwa ma'ana jeranta aikatawan na yake da jeranta aikatawan wa huwa an yakuna al-ihramu qabla al-qira'a shine kasance harama kafin karatu eh harama kafin karatu ko mu ce niyya ma kafin harama niyya kafin harama harama kafin karatu wal qira'atu qabla ruku'i karatu kuma kafin ruku'u wal ruku'u qabla sujudi ruku'u kuma kafin sujada wa sujudu qabla salami sujada kuma kafin sallama in yi haka shine ya jera idda sallar ya jera aikata sallar abin nufi kenan kar mutum yana tsaye kuma sai ya tafi ya yi sujada sannan ya taso ya ruku'u ko kuma sai ya yi ruku'u ya ɗago sannan ya karanta fatiha wannan bai yi tartibin ada'i ba tartibin ada'i shine ya jera sallah kamar yadda ayyukanta suka zo suka zo a jere to wannan farilla ne idan mutum ya canza wannan tsarin na sallah sallar shi bata yi ba mutum ya gabatar da ruku'u akan fatiha ko ya gabatar da sujada akan ruku'u to wannan sallar sa bata yi ba saboda manzon Allah sallama yace cikin hadisin Malik ibn al-Huwairis wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gaina sallah kuma ba taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada sai ta so ya ruku'u ba sai dai idan su jada tilawa yi jada tilawa ma kuma abinda na ci karo da shi wanda malamai suke faɗa idan an yi sujada tilawa to an dago to ana son a karanta ayoyi ko da guda uku ne mafi karanci sannan a ruku kada zama ana yin sujada tilawa da an dago kuma sai kawai a tafi ruku saboda kar wani ya ɗauka cewa an fara sujada ne kafin ruku. Arrabiya ta asharata farilla ta goma sha hudu ta ƙarshe almuwalat jirantawa. ويجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق almuwalatu nan yana nufin gaggautawa afwan ba jerantawa gaggautawa almuwalatu gaggautawa shine alfawru fa yajibu iqa'u ajza'i salati yana wajaba aikata shine iqa aukarwa aiwatarwa iqa'u ajza'i salati aiwatar da yanke-yanken sallah nan yana nufin ayyukan sallah a jiza'u salati kamar ruku'u sujada dagowa zama haka shine a jiza'u sala yanke-yanken sallah ayyukanta wa arkaniha da rukunanta yali ba'daha ba'dan shine ya aiwatar da su sashin su yana biye da sashi min ghairi tafriqin ba tare da rabawa ba idan an ce gaggawa almuwalatu ko alfauru a wajen malaman fiqhu ba suna nufin gaggawa a wajen bahaushe ba shine kayi ka gama ba haka ake nufi da gaggawa a wajen malaman fiqhu ba gaggawa a wajen malaman fiqhu shine da zaran ka gama wannan aikin kai na gabansa kar ka tsaya yin wani abu ba na nufin kai tai kamar kanka zai yanke ba ya in ka idan kai kai kai kabbara harama to sai karatun fatiha a wajen malikiya da su ba su da addu'ar bude sallah a wajen wanda suke da addu'ar bude sallah kuma wanda kuma shi ne fi inganci ne da sunna ta tabbata kan haka da kabbarar harama sai addu'ar bude sallah sai karatun fatiha sai karatun sura sai ruku'u sai dagowa sai sujada sai dagowa kar ka zo ka kammala karatun sura kuma ka tsaya kai ta wani suku-suku ko kuma ka dago daga ruku amma tafiya sujada kuma ya gagara kana ta bata lokaci bata lokacin da ya wuce wanda shari'a ta tanadar gwargwadon zikirin da aka tanadar da mutum zai yi idan ya yi shi to ya gama sai ya ci gaba da aikin gaba kada ya tsaya kuma wani abu daban to shine abin da ake nufi da gaggautawa da ka gama wannan aikin ka shiga wannan da ka gama wannan aikin ka shiga na gabansa shine fa yajibu iqawu ajza'i salati na haka yake wajaba aukar da wato rabe-raben sallah wato ayyukan sallah wa arkaniha da rukunanta yali ba'daha ba'dan sashin su na bin sashi min ghairi tafriqin ba tare da rarrabawa ba waɗannan su ne farillan salloli guda farillan sallah guda goma sha hudu da malam ya ambata wasu sukan ambace su sha biyar su ƙara da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi a malikiya ba su sanya salatin daga cikin farillai ba ana ko da mutum ya yi sallah babu salati to sallar shi ta yi a wajen wanda suke ganin salati kuma farilla ne idan mutum bai yi salati ba to sallar shi ba ta yi ba Allahu alam faslun sabon fasali wa sunanus salati samaniyata ashara sunnonin sallah goma sha takwas ne al'ula sunna ta farko an ce sunna shine abin da yake ƙasa da farilla madunal wajib a wajen malaman fiqh kenan sunna tana da ma'anoni daban-daban ya danganta suwaye suke magana malamai aqida sun yi magana sunna abin da suke nufi daban in malamin hadisi sun yi magana sunna sun ce sunna abin da suke nufi daban in malamin fiqh sun ce sunna abin da suke nufi daban ta haka nan malamin malaman fikahu a kan ma'anarsu ta sunna shine madunal wajib abin da yake kasa da wajibi duk da cewa idan kan yi kai la'akari da su mustahabbi da su fadila da raghiba kamar yadda yake rabe-raben a malikiya to ita kanta sunnar tana da ma'ana ta musamman a a wajen malaman fiqh suna cewa musamman fiqhun malikiya e ma wazaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa zaharahu ma wazaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa azharahu abinda annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya dore a kansa kuma ya yi shi a bayyane wannan shi suke cewa sunna amma bai kai farilla ba sau da galibi ta sunna ana samunta ko dai a yi umarni kuma cikin umarnin sai a nuna rangwame wajen aiwatarwa sai a gane ba dole ba ne ko kuma a yi umarni sai kuma wani umarnin wani zancen ya zo da rangwame sai a gane wannan umarnin ba dole ba ne ba ko kuma a yi umarni sai wani aiki ya zo shi ya ci karo da wannan umarnin sai a gane wannan umarnin ba na dole ba ne ba ko kuma aiki zalla na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba tare da wato ƙauli ba in dai aiki ne zalla umarni bai shigo ciki ba to wannan kalam wahid magana ɗaya a wajen malamai wato ana ba shi hukuncin sunna ne ba a ɗaukan farali daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukan farali ne daga daga umarni malam ya ce al'ula qira'atu sura sunna ta farko karatun sura au ma ya kumu makamaha ko kuma abin da zai tsaya a matsayinta na ayoyi kenan ko sura an ce sura shine wato sura daga farkonta har ta ko alhakumu takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im wannan shake cewa sura ko ƙarama ko babba mana ko mai yawa ko kaɗan mafi ƙarancin sura a cikin alkur'ani ta ce surar da ta kunshi ayoyi uku to da malam ya ce auma ya kumu makamaha ko wani abin da zai tsaya matsayinta mana ko da ba sura su kutum ɗin ba to in ka karanta wani abu daga alkur'ani mai girma na aya to zai tsaya a gurbin sura wannan ko ko da aya ɗaya ce duk da cewa mafi karancin sura alkur'ani mai aya uku sai aka fi son idan mutum zai karanta daga alkur'ani wadda ba sura gaba ɗayanta ba to kar ya karanta ƙasa da aya uku to amma karanta aya uku ai karanta ƙasa da aya uku kuma baya hana ingancin sallah domin idan mutum ya riga da ya karanci fatiha a sallah to ya zo da farali rashin karanta sura gaba ɗaya kwata-kwata ma a wajen wasu malamin ko sujada kabli ba za a yi ba amma a malikiya da shafi'iyya da hambaliya idan mutum ya bar sura zai yi sujada kabli don haka kenan ita sura ko da aya ɗaya mutum ya karanta wannan a wajen dukkan malamai to ko kablin ba zai yi ba saboda ya zo da abin da zai tsaya matsayin sura domin alkur'ani cewa ce faƙara'u ma ta yassara min alkur'an babu kuma abin da ya zo ya wajabta sai an karanta sura sukutun ko kuma sai an karanta abin da ya kai ƙimar sura kafin a ba shi hukuncin karatun sura in banda dai abin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita karanta sura sukutum akan karanta wasu ayoyi ya fi yawaita karanta sura daga farkonta har ta a raka'a mala ya ce auma ya kumu makamaha ko abin da yake tsayuwa a gurbinta ita sura ba'dal fatihati bayan karatun fatiha ba a gabatar da sura akan fatiha fatiha ne sannan kuma sura fi subuhi a sallar asuba za a yi fatiha za a yi sura duka raka'a biyun wal jumu'ati da sallar juma'a za a yi fatiha za a yi sura a duka raka a biyu wal'ulayaini min ghairihima min fara'idul a'yan wal'ulayaini da raka a biyun farko min ghairihima a sallolin da ba wato ba ba, ba juma'a ba ba asuba ba tunda dai a basu juma'a asuba da juma'a su ya gama da su sai ce wal ulayni min ghairi min ghairihima da raka'a biyun farko na sauran sallolin da ba asuba ba ba juma'a ba min fara'idul ayani daga farillai na kashin kai fardu ain ne faralin kashin kai faralin kowa faralin da yake kan kowa a kashin kansa kishiyarsa shine faralin kifaya shine wanda idan wasu sun aiwatar to ya faɗi akan saura da basu aiwatar ba kamar sallar jana'iza to fardul ayan min da yake min fardul ayan daga cikin farillai wato na na kashin kai nan kenan malam yana nufin salloli nawa kenan yana wani salloli yake nufi da yake wal'ula ni min ghairihima da rakawai biyun farko na wanda ba su ba ba biyun can ba a zahar la'asar magariba isha hudu kenan ko ya ambaci biyu dama sallolin farillar guda nawa ne guda shida ne ko? sallolin farilla shida ne ko biyar ne guda biyar ne a waƙi'i shida ne a suna a aikace biyar ne amma shida a suna saboda ranar juma'a ba a zahar ake cewa ba juma'a ake cewa sai zama in ka bi sunaye shida ne amma in ka bi aiki kuma biyar ne haka wanda ya ce biyar yana nufin aiki wanda ya ce shida yana nufin suna da haka ya ambaci biyu asuba da juma'a sannan sai ya ce sauran kuma da ba su ɗin ba su kuma raka'a biyun farkonsu ake karanta sura asaniyatu sunna ta biyu alkiyamu lizalika tsayuwa don karatun sura ɗin shi ma sunna ce shi yasa malikiya suka ce wanda ya bar karatun sura zai yi sujada kabli sai suka ce kuma ba a yin kabli sai ga barin sunna biyu isama abinda suke nufi da wanda ya bar sura zai yi sujada kabli saboda ya bar sunna biyu ya bar karatun sura kuma ya bar tsayuwa don karatun sura haka tsayuwa don karanta suran shi ma sunna ne a salisatu sunna ta uku aljahru fi fil ulayaini min al-maghribi wal isha'i wa jumlati subhi والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء ما لا يتي سنة تأكل aljahar fil ulayaini bayyanawa a raka'a biyun farko min al-maghribi na sallar isha wal isha na sallar magriba min al-maghrib na sallar magriba wal isha'i da sallar isha wa jumlati subhi da kuma kwace kwam din sallar asuba wa shaf'i da kuma shafa'i wal witr da witri wal jumu'ati da sallar juma'a wal idaini da idi guda biyu na karamar sallah sallar azumi da na babbar sallah sallar lahiya wa nawafilin laili da nafilfilin dare wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa waɗannan malam ya irgo sallolin da ake bayyana musu karatu ba tare da ya yi la'akari da farilla ko nafila ba ya kawo su gaba ɗaya farillai da ake bayyana musu karatu guda hudu ne haka farillan da ake ɓoye musu karatu guda hudu ne farillan da ake bayyana musu karatu mala ya ambace su a raka'a biyun farko na magariba raka'a biyun farko na isha kwance mahallai mahallai da ake bayyana musu karatu raka'a biyun farko na magariba raka'a biyun farko na isha sai cikakkiyar asuba cikakkiyar juma'a su ne mahalli hudu da ake bayyana karatu to sauran sai malam ya kawo su na filfili ne shafa'i da wuturi a bayyana ake karatunsu sallar roƙon ruwa a sallar idin nan guda biyu a bayyana ake karatunsu sallolin dare a bayyana ake karatunsu sallar roƙon ruwa a bayyana ake karatunsu duk waɗannan an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a bayyane har aka kiyaye surorin da yake karantawa to haka sallar malam bai kawo sallar kiskewar rana ba ko wata su ma bayyana ake karatunsu sai dai da yake a a malikiya su ba a ba a wannan sallar arabi'a na hudu sunna ta hudu al-israru fima ada zalika ɓoyewa cikin abin da ba wannan ba ɓoyewa cikin abin da ba wannan ba wa sirru ma la yusma'u bi uzunin wal jahru didduhu sirrantawa shine ma la yusma'u bi uzunin abinda ba a jinsa da kunne shine sirrantawa abinda ba a jinsa da kunne nan yana nufi kenan hatta kunnan mai yin hatta kunnan mai yin amma fa harce da lebe yana motsi amma shi ma kunnansa baya jin abin da yake karantawa wannan shine surrantawa sai dai shi ma yana da mafi karancinsa yana da mafi girmansa mafi karancinsa shine wanda malam ya faɗa din nan shine ta yadda kai ma mai faɗa mai karantawa ba ka ji da kunnanka mai kake karantawa sai dai harshenka da leɓenka suna motsawa kana karantawa mafi ƙololuwarsa shine ka dinga yin yadda kunnanka zai rika ji amma inda da wani a gefenka ba zai ji ba to ka ƙure ɓoyewa ta yadda kunnanka zai jiyo maka abin da kake faɗa amma na gefenka ba zai ji ba to ka ƙure ɓoyewa ka zo ƙarshen ɓoyewa kenan ta sama to malam ya ce al'israru fi ma a da zalika surrantawa shi kuma cikin abin da ba wancan ba in ka ɗebe farillan nan guda hudu shafa'i da wuturi da sallar idi guda biyu da nafilar dare da sallar roƙon ruwa malam ya ce sauran aboye ake karatu kenan raka'a raka'a ɗayan ƙarshe ta magariba raka'a biyun ƙarshe na isha da kuma cikakkiyar sallah azhar cikakkiyar sallar la'asar kamar da na ambata muku ɗazu cewa ana bayyanawa a muhalli hudu ne ana ɓoyewa a muhalli hudu to ɓoyewa a muhalli hudu shine wanda muka lissafa ɗin nan kamilar azhar kamilan la'asar wato cikakkiyar azahar cikakkiyar la'asar raka a ƙarshen magariba raka a biyan ƙarshen isha shine zai baka muhalli guda hudu na na ɓoyewa sannan na filfilin sallar rakatar fajiri rakoyi guda biyu na alfijir sallar walaha rawatib na rana na filfilin azahar da na kafin la'asar wannan duka ana ɓoye musu karatu amma nafilar bayan magariba ta shiga cikin sallar dare da haka ita ana bayyana mata karatu tun daga bayan sallar magariba to nafilfili ana bayyana musu karatu ne har sai alfijir ya keto rakawai biyu na alfijir sai a ɓoye musu karatu sallar kisfewar rana ana ɓoye mata karatu ne a malikiya ana ɓoye mata karatu ne don haka shi yasa ba so ambace ta ba a cikin yadda ake bayyanawa sallar kisfewar wata kuma babu ita malikiya ballantana a ce ita za a bayyana mata tunda ita da daddare za a yi ta za a bayyana mata karatu wal jahru didduhu mala yace bayyana karatu kuma kishiyar boyewa ne tunda an ce boyewa shine abin da ba a ji da kunne kenan bayyanawa shine mai kenan yawa abin da za maganar da ake iya jinta a kunne to shine anan malamai suka ce da ɓoyewa da bayyanawa sun haɗu a wuri ɗaya suna da suna da wato mahalli mushtarak suna da gurbi wanda ya haɗa su mafi girman ɓoyewa shine mafi ƙarancin bayyanawa a lokacin da mutum yake jin abin da yake faɗa amma shi kaɗai yake ji to ya ƙure girman bai a ɓoyewa sannan ya gama rage bayyanawa inda zai yi wannan ma a gurbin bayyanawa to sallarsa ta yi inda zai yi wannan ma a gurbin bayyanawa to ba abinsa bashin na kasa a cikin sallah da haka da malam ya ce wal jahru fidduhu bayyanawa shine kishiyarsa ma'ana gwargwadon yadda za a ci ƙololuwarsa kuma na bayyanawa ba shi da iyaka inda mutane sun bambanta wajen mai wajen murya haka ƙololuwarsa ba shi da iyaka ba a ce iyakar ji shine mutum goma su ji ka ba ko mutum biyar su ji ka ba kawai dai daga lokacin da mutum ya bayyana muryarsa na gefensa ya ji shi to wato ya, ya, ya, ya shiga babin bayyanawa wato mafi, ma, ma, ma, mafi girma shine wanda wani zai zai jiyo ka to waɗannan abubuwan sunnonin da malam ya ambata ku diba sunnar a karatun sura da kuma sunnar tsayuwa don karatun sura da kuma sunnar bayyanawa da sunnar ɓoyewa idan ana maganar sallar farilla to waɗannan sunnoni ne a sallar farilla wanda rashin su ka iya sa mutum sujjada ta ƙabli amma in ana maganar sallar nafila to waɗannan sunnoni guda hudu matsayinsu a sallar nafila bai kai matsayinsu a sallar farilla ba zance mai inganci rashinsu a sallar nafila baya cutar da sallah mai sallar nafila don bai karanta sura ba ba zai yi kabli ba wannan shine zance mai inganci da ya saba wa malikiya mutum yana nafila ya bayyana karatu da rana ba zai yi ba'adi ba ko ya ɓoye karatun nafila da daddare ba zai yi ƙabli ba don haka waɗannan halayen guda hudu sunnonin guda hudu a sallar farilla ne suke da girman sha'ani ba ya kaman sallar nafila ba ita kanta tsayuwa don karatun sura ko don karatun fatiha a sallar nafila ba farilla ba ne balle don karatun sura da haka dan mutum ya yi nafilar shi a zaune kuma lafiyar shi kalau sallarsa ta yi sallarsa ba za a ce ya bar tsayuwa ba saboda tsayuwa a sallar nafila ba farilla ba ne manzan Allah sallama ya yi sallar nafila ba tare a zaune ba tare da wani laruri ba eh don haka a kiyaye waɗannan halayen guda hudu sun sha bamban matsayinsu a sallar nafila da sallar farilla kuma wannan zai taimaka mutum wajen sujadar rafkanwa bambancin sujadar rafkanwa a sallar farilla da sallar nafila idan ka kiyaye waɗannan duka a sallar farilla idan ka san matsala da su akwai sujadar rafkanwa wanda ya bar sura zai yi kabli wanda ya bar bayyanawa zai yi kabli wanda ya bar surrantawa zai yi ba'adi to amma a sallar nafila duka babu babu sujada tambihun mala yace fadakarwa law qara'a sirran fi mahallil jahari aw jaharan fi mahallil sirri amdan aw sahawan al'ayata wal ayataini la shay'a alayhi malam yace law qara'a sirran da zai karanta yi da zai yi karatu a sirrance fi mahallil jahari a gurbin da ya kamata ce an bayyana karatu kamar a sallar asuba sai ya fara karatun a sirrance au jaharan fi mahallin sirri ko kuma ya bar bayyanawa a gurbin ɓoyewa a wajen da ya kamata ce an ɓoye kamar sallar azahar sai kuma a wajen da ya kamata ce an bayyana lauƙara a sirran fi mahalli aljahar eh da zai karanta a sirrance a mahallin bayyanawa kamar sallah asuba da muka bada misali au jaharan ko kuma ya karanta a bayyane fi mahallin sirri a gurbin sirrantawa kamar sallar azhar sai ya karanta sai ya karanta a bayyane amdan au sahawan ko da gangan ko da mantuwa da rafkanwa al'ayata wal ayataini aya daya aya biyu lashiya alaihi ba komai a kansa da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa kana yusmi'un al-ayata wal ayatayn annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kasance yana jiyar da mu aya ɗaya aya biyu sallar surranta sallar azhar sai su ji ya karanta aya ɗaya aya biyu haka a fili to dan abin da bai wuce wannan ba to baya cutarwa ba shi da hukunci ko da gangan mutum ya yi ko da rafkanuwa da mutum zai manta a sallar asuba da ya kabbara ya yi addu'a'ul istiftah addu'ar buɗe sallah kuma ta tantan kawai sai ya wuce sai ji shi kawai na ar-rahmanir rahim ita ce aya ta biyu ko to kawai sai ce maliki yaumiddin sai ya ci gaba a bayyane ba ma sai ya koma baya ba kuma babu sujada a kansa saboda abin da yayin bai wuce aya biyu ba to haka akasin haka inda zai zai fara a bayyane a sallar da ake boyewa kamar sallar azhar kawai za ka ji shi na alhamdulillahi rabbil alamin da rana ana sallar azhar ka ce subhanallah subhanallah sai kuma ya kuma maliki yawmiddin a sirrance to wannan babu komai a kansa amma idza qara'a akthara min ayataini amma idan ya karanta sama da aya biyu wa tadhakkara qabla wad'i yadayhi ala rukbatayhi sai kuma ya tina kafin ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa a'ada ummal qur'ani was surata ya maimaita fatiha da surar gaba ɗaya ma an gane yana karatun wai mukaddara sallah azhar din ce sai ya fara karatu a bayyane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai tafi a haka sai da je siratal ladina an'amta alaihim sayyatina to sai ya koma wai da farko ya ɗauko fatiha mai kwanya sirranta ya ci gaba sai ya koma ya ɗauko fatiha ko ko kaddara ma har ya gama fatihar ya shiga sura ya gama surar ma amma kafin ya kama gwiwa sai tuna au ashe fa a bayyana na yi to sai ya ɗauko daga farko fatiha da sura ya sake su an fahimta yawwa a ko kuma mahalli ne na bayyanawa sai boye sallar asuba ne bai farga ba sai da ya gama sura kafin ya ruku sai a ashe asuba yake to shine malam yace a'ada ummal qur'ani was surata ya maimaita fatiha da surar gaba daya to in ya maimaita fatiha da sura me zai faru na zai yi ba'adi ya zama ya yi ƙari a sallah zai yi ba'adi in ba ku manta ba na taɓa muku magana a irin wannan gabar da malikiya suke kawowa da muka zo magana a cikin ahalari ne ina jin da muka zo magana a kan sura karatun sura da ya irin wannan malai ya irin wannan maganar cewa a maimaita yanzu wannan karatun da ya yi a ɓoye kuma ya kamata ya bayyana ne ya yi shi a rafkane sai da ya kammala sai ya tuna ashe bayyanawa zai a daidai wani lokacin shi mai uzuri ne shi mai uzuri ne tunda mai uzuri ne zai ci gaba da sallarsa sai ya yi kabli tunda rage ya yi sai ya yi kabli yanzu ba za mu ɗora masa sakewa ba tunda ya riga ya yi shi wannan ma karatu ne a akwai sallar da haka ake yin ta ma dama ta haka shi ma karatu ne maimakon ya maimaita nan kuma da gangan ya yi ƙari to gwamma ya ci gaba sai ya yi kabli amma hikimar da ta sa malikiya suka ce a maimaita saboda suna duban illar ragi a sallah ya fi illar ƙari a sallah in an duba ta fuskar illa da rauni wani rauni ne ya fi ji sallah ciwo a ce an cire mata wani abu ko a ce an dada mata wani abu an cire wani abu don haka sai suka ga a maimaita a labta mata ya fi a kan a ce an rage mata to amma wannan hasashe ne da ta'alili irin na malaki Allah ya musu rahama amma tun da akwai sallar da ana yin ta haka tetoki sallah ta yi sai ya kabli ya gyara abin da ya rafkana da yi shi ba to amma malam ya ci gaba da karatu ya ce zai maimaita ummul Qur'an fatiha da sura amma yaushe kafin ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa kafin ya ƙulla ruku'u sai malam ya ce wa in tazakkara ba'da wad'i yadayhi ila ala rukbatayhi idan ya tuna bayan ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa la yarji'u ba zai dawo ba bayan ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa la yarji'u ba zai dawo don wancan karatun bayyanawa ko don karatun ɓoyewa ba wannan sirrin kuma shi ma a fili yake idan mutum ya riga da ya yi ruku'u to ruku'un nan farilla ne abin da ya bari a baya ba fatiha ba ne inda fatiha ya bari dole ya dawo domin ita ma farilla ce amma abin da ya bari a baya bayyanawa ne ko ɓoyewa ya bari to wa'inan kuma menene ne matsayinsu sunna ne to shi kuma yanzu halin da yake ciki mai farilla ne to shin ya lalata farilla ya dawo sunna a wasu malamin malikiya har sai da suka ɓata sallar mutumin da yake lalata farilla ya koma sunna wasu suka ce sallarsa ta ɓaci in ka duba matsalar mutumin da ya dago daga sujada maimakon zaman tahiya sai ya yi rafkana ya miƙe bayan ya rabu da ƙasa suka ce ta ma dakar ya dawo idan ya dawo fa sai aka samu sabani wasu suka ce sallar ta ɓaci wasu suka ce a'a ba ta ɓaci ba me yasa wayancan suka ce sallar ta ɓaci sabili da ai tsaiwa farilla ne zaman tahiya kuma sunna ne ya bar farilla ya dawo sunna da gangan to ya ɓaci sallar shi amma zance mai inganci shine sallar ba ta ɓaci ba kamar yadda malam ya tafi akan haka ɗin kuma makamancinsa ne wannan anan to idan mutum ya riga da ya kulla ruku'u to ba zai dawo don bayyana karatu ba ba zai dawo don sunna karatu don sirranta karatu ba sai malam ya ce لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه فإن عقدها بوضع يديه على ركبتيه ما لن يتي لأن عقد الركعة عند ابن القاسم دوم كل ركعة أوجن دن قاسم دن قاسم shine abdurrahman ibn al-qasim abu abdullahi babban almajiri na imamu malik wanda imamu malik ke ji da shi kuma har ya masa wasiya ya ce da shi ittaqillaha fi nashril ilmi ce dan kasimu ka ji tsoron Allah ka tashi ka yada ilimi saboda yadda maliku ya yadda da ilimin wannan bawan Allah malam abdurrahman dan kasim ya rasu bayan imam malik da shekarun da ba su wuce ashirin ba ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya bayan hijira ɗari ɗaya casa'in imam malik ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da saba'in da tara to shi ibn al-qasim mala ya ce saboda abdul raka'ati a inda ibn al-qasimi kulla raka'a a wajen dan qasimu bi raf'ir ra'si min ar-ruku'i da dagowa da dago kai ne daga ruku'u yake tabbata illa fi masaila minha hadhihi sai dai a wasu mas'aloli minha hadhihi daga cikin mas'alolin akwai wannan mas'alar da muke magana a kanta wata mas'ala kenan matsalar barin sirrantawa ko barin ɓoyewa fa inna aqdaha bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi a irin wannan matsalolin kam to kulla raka'a yana tabbata ne da ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa jama'a fahimci zancen yanzu kamar matsala ce a gaban kamala ya zo maka da ita mai muhimmanci yaushe ne za a ce mutum ya ƙulla raka'a to sai malaman malikiya suka samu sabani akan yaushe ne ƙulla raka'a in mutum ya kama gwiwa shine ya ƙulla raka'a ko sai mutum ya ɗago shine ya ƙulla raka'a idan kun duba in kun yi la'akari da a riskan masabuki masabuki wanda aka tsere masa a sallah yaushe ke riskar raka'a kafin dagowa wato kamar kenan a wannan surar kamar kenan raka'a bata kullu ba har sai an dago sannan ta kullu ibn qasim a tashi fahimtar raka'a tana kulluwa ne da dagowa daga ruku in ba dago daga ruku ba to raka'a tukuna ba ta kullu ba sai dai a waɗansu mas'aloli shine yace illa fi masaila minha hadi sai dai a wasu mas'aloli daga cikin su wannan mas'alar da muke magana akai fa inna aqda ruku'i fiha bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi ita wannan mas'alar a kulla raka'a aqdar raka'ati fiha kullu raka'a a cikinta kawai yana tabbata ne da dora hannaye akan gwiwa da zarar an dora hannaye akan gwiwa to an wuce wajen raka'a ta riga ta kullu to da yace illa fi masaila sai a cikin wasu mas'aloli sai ce daga cikin su wannan da muke magana akai mas'aloli ne shahararru a mazhabar malikiya sun kai mas'ala guda bakwai waɗanda suke da irin wannan irin wannan hukunci matsala ta farko in kun duba akwai maganar sura anan matsalar karatun sura matsalar karatun sura idan mutum ya manta sura sai ya kama gwiwarsa ya tafi ruku'u to ba zai dawo ba wanda ya manta sura to raka'arsa tana kulluwa da kama gwiwa da haka ba zai dawo don karatun sura ba haka wanda ya manta sirrantawa raka'arsa tana kulluwa da kama gwiwa ba zai dawo ba don bayyanawa haka wanda ya manta bayyanawa raka'arsa tana kulluwa ne da kama gwiwa ba zai dawo don bayyanawa ba hakan nan wanda ya manta kabbarorin idi kabbarar idi da muke da su na farko shi daban da kabbarar harama na biyu kuma biyar ban da kabbarar harama bakwai farko har da kabbarar harama shida raka'a ta biyu har da kabbarar miƙewa to sai da ya kabbarar harama sai ya manta wa'annan kabarbarin sai bai yi su ba to idan ya kama gwiwa shikenan an wuce wajen ba zai dawo don yin wa'annan kabarbarin ba ka kunga hudu kenan ko sannan sai sujadar tilawa wanda ya zo sujadar tilawa sai kuma ya kama gwiwa bai yi sujadar ba ya rafkana sujadar zai yi amma sai ya kama gwiwa bai yi sujadar ba to ba zai dawo don koma sujadar ba shikenan da zaran ya kama gwiwa to wannan ya riga da ya wuce na shida suka ce wanda ya manta sujadar kabli har ya shiga wata sallar yana da kabli a wata sallah ko ta farilla ko ta nafila sai ya manta bai yi ba sai ya sallame da ya sallame sai ya tashi ya shiga wata sallar to ai yana tunawa in yana tsaye bai yi ruku'u ba zai tafi kasa ya je wannan sujadar to bai tashi tunawa ba sai da ya kama gwiwa to nan ma ba zai dawo don ya je wani sujada kabli din ba sannan na bakwai wanda ya manta sashin wata sallah yana cikin wata sallah misali ya yi sallama a raka'a biyu muƙaddara sallar sallah a zahar sai sallama a raka'a biyu da ya sallame a raka'a biyu sai ya tashi kuma yana nafila yana cikin nafilan nan sai ya tuna shi a raka'a biyu ya sallame wa azhar to yana tsaye yake yana karatu to zai dawo ya koma sallarsa ta cikon azhar ɗinsa guda biyu zai fita daga wannan sallar zai fita daga wannan sallar ya sake kabbara don ya yi raka'a biyunsa da suka rage masa na sallar azhar sai ya yi ba'adi amma idan sai da ya kulla ruku'u sai da ya sunku ya kama gwiwa sai ya tuna raka'a biyu yayi a sallah azhar to sai ya ci gaba ya yi raka'a biyu nafila sannan sai ya sai ya zo ya kabbara ya ya sai ya zo ya sake azhar din sa dan haka ba zai dawo ba don wannan wannan wa'annan abubuwan to wannan sune mas'aloli guda bakwai da malam yake ishara zuwa gare su cewa a wajen ibn kasim suna tabbata ne da kama gwiwa da kama da ɗora hannaye akan gwiwa guda biyu qala ba'dhum wasu suka ce law taraka al-jahra amidan da zai bar bayyana karatu da gangan kamar sallar asuba faqila yastaghfirullah ta'ala wasu suka ce nemi gafara Allah madaukaki wala shi alaihi ba komai a kansa wakila tabtulu salatu wasu suka ce a sallar sabaci kawai za ta yi da yana hada min tahawun bi sunan domin wannan wato yana wato walakanci ne yake wa yana walakanta sunnoni ne a matsayin ya zo ne nan a hali na walakanta sunnoni don haka sallarsa ta baci ita kuma sunna ba ta daukan walakanci karancinta baya sa a walakanta ta kuma a zauna lafiya yawa mutum zai iya barinta in ba bari ne na wulakanci ba amma bari na wulakanci to suna ba su ɗauka ba babu wata suna ƙarama da za a iya yi mata wulakanci li'anna hadha min at-tahawun bi sunan wannan yana daga cikin wato wulakanci da sunnoni kama ya tahawunu bil fariba kamar yadda wato kamar yadda walakanci da farilla hukuncin hukunci ɗaya yake ɗauka kamar yadda yake walakanci da farilla haka yake haka walakanci a sunna ma yake eh wato li'anna hadha min at-tahawun bi sunani kama yatahawanu bil fariba wato hukuncin su daya wannan yana daga wulakanci su wulakanci ne da sunna to ko hukuncin sa kamar wulakanci ne da farilla duk hukuncin su daya inda da sunan wulakanci ne to za mu hakura daga wannan gabar sai sati idan Allah ya kai mu tashi a sunna ta biyar abin da muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اجتبع وانا يتي مالام وانا يمنتا كبرر كبروري نسلر ايدي har ya fara karatun fatiha shin zai dawo ya yi su to wannan karatun da muka yi yanzu muka ambaci gurare na wanda ake suke wuce abubuwan da suke wucewa da kullar ku ya nuna cewa a malikiya idan baka kullar ruku'u ba sai ka tuna wannan kabarbarin za ka dawo ka yi su sai ka sake karatu haka karatun yake nunawa Allahu alam sannan wannan ya ce mutum ne ya manta tahiya ta farko a sallar azahar kuma ya manta bai yi kabli ba har sai da ya yi sallama a hannunsa na dama sai ya tuna ya zai to duk mutumin da ya manta tahiya ko a kowace sallah ne ma tahiyar farko kuma a ya manta kabli bai yi ba ko a kowace sallah ce ma sai da ya yi sallama sawa'un sallama ta farko ya yi ko har sallama ta biyu to zai dawo ya wannan kabli din sai ya sake sallama ta haka wannan sallama da ya yi ta dama guda ɗaya da ya tuna bai zai yi kabli shikenan sai ya kuma sujada kawai sai ya kabbara ya kuma sujada ya sujada sa guda biyu sai ya zauna sai ya yi sai ya yi sallamar shine abin da ya kamace shi Allahu ta'ala alam na'am salamtullah to da farko ka dan samu kuskuren fahimta dama abin da ka ce shine na ce a wata mazhabar wanda menene kamar dai yawa wanda ya bar sunna a sallar nafila ba zai sujada ba ko ba haka na faɗa ba ba wanda ya bar sunna ba zai yi sujada ba wayannan sunnonin guda hudu wayannan sunonin guda hudu idan mutum ya bar su to babu sujada a kansa a sallar nafila sallar nafila eh sallar nafila to tambayar taka shine a jefar da raka'a kamar yadda ake jefar da raka'a a sallar farilla haka ana jefar da raka'a a sallar nafila amsa shine eh ai sallah kowace iri ce ba ta yiwuwa sai da rukunanta abin da yake sa a jefar da raka a sallar farilla shine jefar da rukuni to ko a sanya jefar da rukuni wannan mu'amalar zai mata zai jefar da raka ya gina wata madadinta Allahu ala na'am malam game da sujudar tilawa wata rana sun yi sallah wani masallaci ko wani malami ya tashi yake faɗakarwa kan ya kamata a rika yin ta ko a sallar farilla istira tilawa ana yin ta sallar farilla ana yin ta nafila ana yin ta karatun alqur'ani to tilawa sunna ce ga mai karanta alqur'ani ko a sallah ko ba a sallah ba ko ta farilla ko ta nafila in bai ba komai ko ba sallah yake bai karanta alqur'ani bai sujada ba ba komai idan kuma yayi ya samu lada ko a sallar farilla ne kuwa zai taho daga tsaye ya wannan sujadar ya koma ya ci gaba da karatu da kabbara eh a ga wani tukunna nan a mafi karancinsa kamar a mata fa eh shine mata mafi karancin bayyanawarsu mafi girman bayyanawarsu mafi karancin bayyanawarsu shine gurgudan ko mafi girma shine gurgudan yadda za su jiyar da kansu mace tana bayyanawa gurgudan za ta jiyar da kanta idan wajen akwai waɗansu mazaji amma idan babu maza a wajen wanda ba muharramanta ba sannan kuma ta amintu da ba a jinta ba za a jiyo ta ba wani namiji daban ba zai jiyo ta ba za ta iya ita ma bayyana kamar da namiji zai bayyana eh na'am kai ne kai magana ɗazu ina yake na'am to kai hakuri na'am eh Oke kabbara kafin shigar ruku'u kafin shiga ruku'u sai bayan yayi ruku'un kuma sai ya rarrafa ya shiga cikin sahu haka kake nufi ba me matsayin sallarsa sallarsa tayi amma kar ya saki haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan fatawar da wani da ya shigo masallaci ya idar ya ce waye cikin ku ya shigo a guje yace ni ne ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ya kara ma kwadayi amma kar ka sake kar ka sake kaga bai ce sake sallar ba sai ce kar ya sake irin wannan shigowa a guje ya kama gwiwa sannan kuma ya nemi sahu ba a yi na'am mala alaikum salam ya ce mutumin da ya gabatar da sura akan akan fatiha a cikin sallah shin idan ya fatiha zai sake sura ne ko kowace da ya yi ta farko ta wadatar amsa a nan shine idan ya yi fatihar sai ya sake sura wacce ta farko bata wadatar da shi a matsayin sura ba sai ya yi sura domin sura ana ta ne bayan fatiha kawai idan ya yi fatiha din sai ya sai ya yi wata surar kuma ba zai ba ba eh Allahu ala na alaikum salam To, dangane da sujudu shukur ne ya ce, shin tana kawo wata falala ne idan mutum ya yi ta falala ta musamman, ko kuma dai kawai ita an sharanta ta ne a lokacin da farin ciki ya samu mutum. Saboda ya ji wani yana kamar yana kwadaitar da mutane dangane da sujudu shukur. Sujudu shukur suna ce ta godiya wa Allah maɗaukakin sarki yayin da mutum ya ji abin da ya faranta masa rai. wannan sujada suna ce ba wajibi ba ce ba kuma ban san wani dalili da ya zo kan cewa tana kawo wata falala ba idan an yi ta in banda dai mutum ya dace da falalar yayi wa Allah sujada kuma yayi wa Allah godiya Allahumma illa fadin Allah ta'ala la in shakartum la azidannakum tabbas wallahi da za ku gode da wallahi zan ƙara muku to tunda sujadar shukura godiya ce to Allah ta wannan fiskar zai iya zama kuma mutum ya sake samun waɗansu ƙarin abubuwa amma ba sujadar ce ita ce wato abinda ta sabbaba falalar ba godiyar ce tunda Allah godiya ya ambata ba cewa idan kuka yi sujadar shukura zan ƙara muku ba godiyar ya ambata ita kuma godiyar ana yinta da zuciya ana yinta da halce ana yinta da gaba so ta godiya ta zuciya tana sa Allah ya dada wa mutum alherin da ya bashi to kaga ba za mu dora wannan samuwar karuwa na falala ko alkhairin ba akan sujadar ita kadai a godiyar dai da Allah ya ambata ita ce wala Allah mai yiwa dogaro da wannan ayar ne aka faɗaɗa ma'anar tukun ce aka takaita ma'anar ta aka kuntata aka takaita shi akan sujudu shukr Allahu a'lam za mu yi sallah ko to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik